إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angwalkar kada a birnin da makara yau muna talata tara ga wata na ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da sha hudu ga wata na shidda shekara ta dubu biyu da goma sha shidda yau sha Allah za mu yi darasi na 69 a wannan littafi mai suna alwajiz alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab aziz yau darasin mu na 69 a wannan littafi insha Allah yanwa muna da cikin kitabul jana'iz wanda darasin mu na ƙarshe mun tsaya a bayani na muna cikin bayani na a ta'aziyya a ta'aziyya mana ta'aziyya da ake ce a hausa ba da haƙuri ga wanda ya samu hasara din da ta yi shahara a kan wajen mutuwa amma dukkan wata musiba ta samu mutum ana mai ta'aziyya ana ba shi haƙuri kan wannan musiba da ta same shi ƙarshen karatunmu hadisin usamatu bin zaid radiyallahu anhu wanda ya bada labarin daya daga cikin ɗiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗanta ba shi da lafiya yana ƙoƙarin cikawa ta aikawa manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana kiran shi ya zo wajen wannan yaro wanda anan ya ce a koma a sanar da ita cewa dama abin da allah ya bada iya nan daman nashi ne ba saki bai iya cikin mulkin shi kuma haka abin da ya amsa daman nashi ne ya amsa da haka komi yana da ajali a wajen Allah kamata umarnin ta yi haƙuri kuma ta nemi lada na musiba da ta same ta a ƙarshen karatunmu kenan kenan sha Allah yau za mu tashi wayan bagi ishtinabu amaraini wa in ta taba an nasu alaihima ya ce ya dace ya kamata a nisanci wasu al'amurra guda biyu ko ma da ke al'amarin guda biyu da ke nema a bar su mutane sun ci gaba da yinsu mutane sun kasa barin su yau da kullum suna yinsu na farko ya ce al'ishima'u da ta'aziyya fi makanin khas kaddar awul makabara awul masjid taron mutuwa ce taro da ake na musamman zaman ta'aziyya a zo a taru a yi gungu a yi wata daba ta ta'aziyya imma a ce a yi wani wuri na musamman wurin amsar ta'aziyya ko kuwa a cikin gida a ce misali a cikin gida ne ko gida ne a masallaci ne a keɓance kurin wannan zaman ta'aziyya yake tawa ne ce ya kamata wani abin shi ma dai a bar shi balle a zo ka zo kayan ta'aziyya ga ɗaukar mutuwa kuma ka taika kama mai da wurin ta'aziyya wajen hira a zo a taru a ci a sha a wurin ya ce ittikhazu ahlul mayyit ta'am da diyafatul walidin lil azab abu na biyu da ya kamata shi ma a fasa tattalal ko shirya abinci a gidan waɗanda aka wa mutuwa don ɗaukan bakuntal wanda suka zo ta'aziyya a musu tuwo shi abu ne da ya kamata a bar shi mana duk abin da ci a bari kenan abin bai cikin sunna ko ya saba ma sunna a bar shi ya ce wa zalik wannan bayanin da ya yi na wannan mas'ala ta hana taruwa a gidan mamaci da yin abinci don masu zawa ta'aziyya ya yi su ce hadisi jabir bin abdullahi al-bajali radiyallahu anhu yake cewa kunna na udul ijtima' ila ala mayit wa sani'at at-ta'am ba'da dafanihi min an-niyaha wannan ruwaya wadda ibn majah ya rawaito jarir ibn abdullah al-bajali yake cewa musa habbai kunna na udul ijtima' ma'ana nan cewa mu a matsayin mu na sahabbai muna ɗaukan taruwa a gidan mamaci wa sani'ata ta'am da yin abinci a gidan mamaci ba'ar da fini wanda ake bayan an binne minan niyaha iya cikin abinda aka yi hani na kukan kyara yadda aka hana kukan kyara na mutuwa haka aka hana wannan abin wannan sahabi ne iya daga cikin yaran sahabbai kenan wannan abin laihi ne a wajensu kenan ba a taruwa a zo ana liyafa ana can abinci yin hakan laihi ne yan wani abu da kamar amma anan ya zama to kamar tuwon dare ko kamar a ruwan dare abu ne ma kamar ka'ida ce ta haka mutuwa sai yi haka dole a zo a taru da awan dan dangi ne kuma a zo a yi ta kawo bawunan shinkawa ana dahewa da tukunya mai da mutum kilo 50 da mutum kilo 40 ko 20 har da kari dama duk kai yanzu an tara su wannan shi nake magana bai daga cikin sunna a bar shi sai ke cewa inna masunnatu an yasana a qarba'ul mayyit wa jiranu li ahli mayyit ta'aman yushbi'uhum kwantar da kin sabanin ma inda ya kamata yace abin da yake sunna su dangi yan uwa na mamaci ko makwabta su ne za su yi abincin ba su je ba su zama su ci a su za su yi abincin su kai ma iyalan mamacin ma su ci su yi abin da zai kosar da iyalan mamaci yana ba za su yi bukata ba a waje duk wani abin ya zama tokunan labari na kurin an zo ya ce wannan magana da ya yi ta lihadis abdullahi bin ja'afar radiyallahu anhu yace lamma ja'a na'yu ja'far hina qutil qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam isna'u li ali ja'far ta'aman faqad atahum amrun yashghuluhum yashghuluhum faqad atahum amrun yashghaluhum aw atahum ma yashghaluhum wannan abin da ke wannan ruwaya wadda abu dawud ya ruto haka ibn majah haka imam tirmidhi abin da yake tabbatacce ne manzan Allah sallallahu ya yi mana magana lokacin da aka shi jafa kuma ce ya shahada a inda me yake cewa wannan garin inda suka tahi muta inda suka yi shahada da shi da su abdullahi bin rawaha da su zaid a wannan wurin annabi sallallahu alaihi ana garin madina kurin ya zo ya hawo man buriki ba musulmi labarin halin tawaggaku ta yaki a mota wanda ya doki tuta ya doki jagoranci yayi shahada kuma addu'a to a cikin maganar lokacin da Ja'far ya zo ya je gidan Ja'far ko yayi magana kai ga makusanta na Ja'far cewa isna'u li ali Ja'far ta'aman kuwa iyalan Ja'far abinci fagar a tahun amurin shagaluhun wani abu ya zo wanda zai ɗauki hankalinsu ya hana su damar yin abinci don ci shin ta yi faƙar a ta amurin ya shagaluhun ko ta yi a ta ma shagaluhun imma akwai amur kuma amur zai magana guda ce wani abin da zai ɗauki hankalinsa ya same su kenan a kula da musu abinci wani shine jigo na yin abinci ko taimaka ma iyalan mamaci idan aka yi mutuwa wanda yau al'adamu su da aka wa mutuwa ga jajen mutuwa kuma za a je a musu zamne dangi da makwabta a mai da gidan nan ne wurin ci da sha tsawon kwana uku da 'yan gari wata da ɗiya biyu ɗiya uku ta zo wata da ɗiya biyar ta zo wata da ɗiya sama da goma sun zo gidan in ɗiya dangi kowa zai zo a nan za a mai da a yi sansani a yi sansani a nan za a ci a sha sahi da marace da dare za ga duk wata gudunmuwa da aka kawo sun cinye ta to wannan saɓanin suna ne abin da ya kamata ka je ka ta ka ta ka ka yi je ka ba su haƙuri ka musu ta'aziyya ka ba su ka taya ka kakka mai da nauyin zama magana kenan wannan kuma shi ne abin da saɓana abin da muke yawa a cikin al'adunmu na yau yadda za a yi mutuwa a kawo kuɗi a kawo waye a taimaka wani abu ne mai kyau a taimaka mai ilama mace amma matsalar shi ma a yau wannan abin in ya zo a yau za a zo a kawo kuɗin a tara an ɗan dangi ne ko wani uban wani mai kuɗi ne na abu dai na makusanci iya da dangi na kusa ko masu manyan fami za a tara kudin masu yawan gaske saboda akwai dangi na kusa wanda da iya bai lahiya kudin magani ma ya kare shi da yawa akan samu haka wallahi kudin magani zai kare mutum kuma dan dangi ne iya dangi masu abin ba yi ba iya mutuwa yanzu za a ga su yan dangi ne wannan ya kawo wannan ya kawo ya kawo kudi a kawo a tara kaga abin abin sha'awa a kudin da ka tara inda za ta yi maka ilama mutum to abin bakin cikin dare ba taimaka mishi ba yanzu ya mutu an tara za a zo miyagun malamai na unguwa ko na gari su zo a zo a yi kasa hidi wannan kudin gaba daya har ma dakin Allah ce ya hudo na mata su masu hudo nasu sun amshe na waje a amshe na mata don miyagun al'adu ne wanda gaskiya sun ake magana a gyara su kun ba san a gyara sai suka ce an ce ba a sadaka an hana sadaka don shari da ƙarya ba wa babu wani sadaka babu wani ta babu wanda ya hana sadaka kun ba musulmi mai karin sadaka amma sadaka a yi ta akan sunna yadda abdullahi dan fodiyo cikin iyawa suna yake ka irin wannan bayanai kan ya magana kan al'adunmu wani sadaka uku ta bakwai duk yayin su dan fodiyo Allah ya ganin shiga wata mushi sai yake ka masala jama'a ku sani ana maganar ayi abin da ya dace da sunna yin sadaka akan sunna da kashe dukiya kan sunna yace duk abin da aka yi da wani yayi na kashe dukiya ga mamacin shi ya saba ma sunna yace to za a biya kai da kai baka samun lada wanda kama baya samu me ma'ana duk abin da saban sunna ce dan fadu ce duk abin da aka yi na sadaka saban sunna kan bid'a kowa ya asara kunan kun ba yan gari kun je da yan gari dadi kuran kai da kashe wani ka samu lada shi wanda kama mutum bai samu wani alheri alheri so bai ba kan sunna kidan ma min zai san cin mori abin ayi abin da ya dace da sunna sadaka ba ta da lokaci ba ta da iyaka ba ta da ƙayyadewa kuma kowa sai yan uwa maimakon in tara duniya kowa ya gani an zo gidan wani dan wani ya mutu ana sadaka ana raba kuɗi a envelope shin ya kai ɗaya da in je gida in malami ne iska gida in bashi in almajiri ne in je inda suke in basu an ga masu ma kaga na akwai wata riya riya ko ma riya da sauransu dai wanda kuma da irin abin da yake kasancewa na cin mutunci wasu na kamar wani karama ce babu inda ake cin mutuncin addini ko malamai da mutum irin wani mutuwa ko na sadaka mai ce mutunci kowa ya san wani wurin darura ne za ka ga an zo an wuda kuɗi malamai suna lashalashatu a wurin kamar kuraye an ga kuɗi kuma ana kallon ku kuma idan arhe su jahilai suna kallon ku da geyi an ga a yi nan fiya a yi nan fiya da kuɗi na a sa wannan a sa ana wani ya ɗauko sa aljihu wani ka neman ya amshi ana kokowa wallahi na bane da ke wakana Allah kiyaye don wannan wallahi shi ake fama shine wa'azi da manyan ahlus sunna suke wani iya cikin al'adu da aka samu a cikin wuraren wanda wajibi din mai kira a yi kokarin maganin wannan abu a yi kokarin maganin shi in aka yi mutuwa a yi kokarin wannan taimako da aka kawo a yi kokarin sawa cikin gida a taimaka ilmu mutum mace shi ne zai amfane shi zai amfane mamacin ma'ana zai zai amfane wanda ya bada ga amfanin da an taimaka ilmu mace bayan ya mutu iyawa ya mutu ma da bashi duk anan a watsa ya tashi a raba kudin wannan ya mutu da bashi zamu ga shi zamu ga matsala wanda ita ma ba ayo ba magana kan ta ta bashi wanda yana muhimmanci da idan mutum ya mutu a kula da bashin shi yanzu dai wannan al'amari a guda biyu ya kare magana kansu a kula da su ba magana zama a yi zaman dirshin zama gidan mamaci a kawarin wa'aiwa ya zaman ta'aziyya da maganar yin abinci ga 'yan zawa su za a kai ma ba su za su yi ba kuma ya kama hujjoji kan haka sai ya ce ma yan tafi bihi mayit yanzu zai maka bayanin menene mamaci zai amfana da shi idan mutum ya mutu me zai amfana ga wanda suka cikin duniya me zai mai kai mishi amfani shi sai ya ce wa tafi mayyitu min amala ghairihi bi umur mamaci yana amfana da wasu ayyuka da wani yayi akwai ababe wasu al'amurra wanda mamaci yana amfana da su na warko sai ya kawo du'a'ul muslim musulmi ya mai addu'a musulmi musulmi ya mai addu'a ya kawo da ƙauli ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله كيبان وسماس إيماني daga cikin ake masu imani wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo daga wajen wanda suka zo daga bayan tawaga ta warko ta wannan al'umma yaqulun ga abinda suke hodi ga yan warko rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka gafarta ma yan uwan daga yayin imani sabaquna awliyu kidan ba amsa addu'a Allah gafarta musu sai ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah kaka sanya kyashi ko keta ga masu imani mun ga gune ma wannan alkhairi da ba da Allah ba mai imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu kai mai tausayawa ne mai jin kai ne wannan magana ta addu'a da suke yi rabbana ghafir lana wal ikhwana lazina sabquna bil iman kenan akwai Allah tabbatar da hayi aka yabe su kan wannan aikin da suke addu'a ga yan farkon su kenan addu'a tana amfanin mamaci wannan koya maka addu'a ta amfane ka wannan bayan wannan aya ya saka hujja ta yin addu'a sai ce ya ce wani ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam da'awatul mar'il muslim li akhihi bi zahr al-ghaib mustajab dan ya wani magana kuma dan fadar annabi sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa addu'ar musulmi mutum musulmi da yema dan uwan shi bayanan addu'a ce mustajaba wani bayanan ko da a duniya balle ya mutu kamar wa dan uwanka addu'a Allah taimaka mu wani Allah ka huda wani halin matsala da yake ciki Allah ka warware mishi Allah ka mai kaza bai nan tsakaninka da Allah ka mai ba kwantara ba ba kwantara ba irin da ake ta zubu a idan Allah ya ce lokacin da kake wannan addu'a inda rasi malakul muwakkal a lokacin da kake ma dan wanka addu'a tsakani ga Allah bai nan a kanka akwai mala'ika wanda aka wakilta ga abinda wannan mala'ika ke yi lokacin addu'arka ya ce kullama da'a liyahihi bi khair duk lokacin da kama ɗan uwanka musulmi addu'a ta alkhairi wannan mala'ika ƙadil malak wannan mala'ika sai ka cewa wannan malakun almuwakkal wannan mala'ikan da aka wakilta da kai zai rinka ce maka amin wa laka bi misal Allah taimaka ma wani Allah kaurorewa ne ya ce amin Allah kai ma baka abin da ka roƙa mishi kina kai ma Allah warwaron matsalaka kenan kaga yin addu'a ga wani kama kan kawa kama wani addu'a sai cikin addu'a ka dan Allah kai ma kan kawa kana addu'a ba malami ba nake hata da malami ma ko malaika na musamman zai ce ami kai ma Allah baka abin da ka roƙa mishi kaga kai akawa da haka yan uwa kenan muna magana kenan wani addu'a dan Allah ba ta kwantara ba yan uwa abin da ake samu iya kawo cikas ga jahilan addini iya kawo illa sukan addini abinda malamai ke yau wani ya je ya shiga wata problem a rayuwa malayan bariki ko yan kasuwa zai zo ya gaya malami malamin na cikin matsala kai tsaye wani malam zai ɗau su dokoki kudin rago kudin buɗe makita bakin alƙalami na hawar kaza yau ce kuma wani abin ai an ƙare wani abin masaki an ƙare ya ba shi nutsuwa abin da bukatar ta kashi kura an ƙare bukatar ta biya kura in kaso ne ba zai shi ba in kudi ne za a mai dokuri ce mai an ƙare kurin ka kudi kurin ka je ka kudi kurin dan wannan wanda yake jahilin addini ne ya zo wajen masanin addini da neman iya cikin wata matsala samun rawara kace mai an kare in dan kuɗi ne abin da ya mai saura ya je ya ɗauko ya kama ka dan abin da mai saura gida ma abin da mai saura ne a gida ya je ya ɗauko ya kama ka kuma ka ce an kare ya zo ya ga shuru dala mai zai ce ka ba hannun ka beki a hannun Allah yake biya bukata umakon maka ce za mu gaya Allah za mu roƙi Allah Allah biya bukata amma zai ce mashi an kare Allah zai ce an kare to wannan idan bukata ba ta biya ba sai a sa mai shakka cikin imanin shi he kamar Allah ne biya biyan bukata a menene duk ya sa mai shakka cikin imanin shi dan wa kuma dama muna magana yin wannan dan Allah ba ka a doki addu'a kasuwa har ma za su kontra an kai ka tarin ta biya ka gana kasuwa ce to na ana magana yan uwa addu'a tsakani ga Allah dan uwanka ya shiga matsala ya shiga cikin problem kai koda bai gaya maka ba ko ya gama wani muna cikin matsala da amma samu cikin addu'a kaka ga wani abu ne ya ime tsakani ga Allah kai ma kanka kawa kana mai addu'ar mala'ika na musamman mala'ika yake ce ma amin kuma kai mai ma addu'a Allah baka abin da ka roƙa ka kenan kai aka wa Allah taimake mu kenan ta wannan hujjoji ne da wancan aya da wannan hadisin kenan cewa zaka iya wa mamaci addu'a kuma ta amfane shi magana kenan wannan da makaranta ta baya imam muslim ya rubuto ta haka haka haka cikin sunan ibn majah addu'ar cewa da'awatul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib addu'ar mutum musulmi ga dan uwan shi bi zahril ghaib nan zahril ghaib inda bai nan shine ghaib lokacin da mutum bai nan bai san kai ma wani wannan addu'a ce mustajabatun addu'a ce karbabba inda rasi malakul muwakkal akan daidai kan mai wannan addu'a ga ɗan wanshi akwai mala'ika da Allah wakilta kulle ma da'a li akhihi bi khair duk lokacin da ka roƙa ma ɗan wanka addu'a ta wani alkhairi qala malak wani mala'ika al muwakkal bihi wanda aka wakilta maka zai ce amin wa laka bi misl Allah amsa addu'a ka kai ma Allah bashi Allah baka abin da ka roƙa mishi wannan shine sai abu na biyu da yake amfanin mamaci qada'u ad-dayn anhu min ayi shakhs mamaci mutun ya mutu iya da bashi kuma mun san yawanin bashi da matsalar bashi yana take jinkirta samun rahama ga mamaci to idan wani ya zo ya biya bashi ko da ba ɗan shi ba ko aboki ko wani ya ce na biya ya biya bashin shikenan wannan za a ɗauke mishi yawanin wannan bashi yace lamma sabaq min qada'i abi qatada ad-dinarain amma can abin da ya gabata lima sabaq da abin da ya gabata baya na ruwata abu qatada wanda an kawo wani mamaci annabi ya shiga gaba aka ce yana bashi nawa dinari annabi ya baya ce kuma sallah abu qatada ya rasulullahi bashin akai na ce kai mamacin ba ruwan shi kai ka dauka akan kai ce na dauka akai na manzala ta kuma mai sallah ko daga ba annabi yin ce abu ka tara dinarin ka biya ne ce ya biya ce sai an zai samu sanyi sanyi rama ta Allah lokacin da ka biya to haka kenan nan wani ya biyan bashi wani an hana kuma kaga dole abin ya cikin a yau irin yanda ba a kyauta mamata kaga mutane suna hatta ma'aikansu mutum zai mutu da dan wani abu a hannun shi mutane saboda jarabar gado suna su gado abinda ubansu ya bari za su yi ta wurin kai ba sa tambaya nawa ake ma ubansu bashi ya kyale a rurruma a kare a watse sarrafa abin da ya saura ba ruwansa da bashin shi abin bai dace ba wajibi ku nema ku tambaya ma wakilin shi bashi inda hali mu biya kai tsaye in babu hali mu ɗauka bashi me yanzu aka babban kwanda wannan kaddara yanzu ya mutu iya yar bashi miliyan ban ita to a ga yan bashin aurawa ka yi aiki cikin rayuwarka za ka yi kwadago ka yi aiki don ka samu ka biya yau ka ɗauko ka biya har Allah za ka biya an ku da yawa ne wanda kai biya kaza biya kaza kowa je ya bacin kokarin shi da biya to in wa idan mi zakon uban ku da wannan mi zakon uban ku abin da ya wuce ku yi bashi in babu an zama za ku biya ku dauka a wajen shi ya mutu ya daga ya mutu wa bari a bayan shi gaban ku to ka ku ya bari kenan shi kudin bashin ya wuni ne ke kamata ko da babu halin biya ku tambaye bashin baban ku nawa ake bin baban mu mi baki kokarin mu inda hali take biya an babu hali mu dauke wannan rayuwar mu nawa ake mutuwa bar gaba Allah sa ka kawo wadata shikenan kun sani dai ma kun kyale ba ruwan ku shikenan an watse yauni akan shi gaskiya wani ya kamata balle wallahi mallam uwa diya na udan diya su kai kowa jin uban su diya uban ku ya mutu ku yi tsaye ku tarbashin shi ko da babu yanzu ku ita kauli in mutum ya yi wani ya yi alhamdulillah in biya yi bace an biya shi to za mu yi shaɗa kanmu za mu yi sami bacin ƙwarar za mu kama abin da muka samu shi kenan a cikin rayuwa makon a zo ga an watse kurin bashi akan shi kun zo kun sarka uku da bakwai kun yi bida kun watse kun yi biki kun watse bashi ya yi akan shi ba kuma komi ba kun kun dan duniya ta gani ka ce kuwa ubanku ba kaza ba kun zo kun gwada hudu kudi da ambalab kun watsa ubanku da bashi milega kan shi ba abin da kuka mishi a wajen Allah kun ba ku samun sakamako a wajen Allah dan mu kudi dai ba ku za ku yi abin da ke kaida ku tambaye bashi shi ku zo ku yanka raguna da ana shan hada koka a wani wuri inda hali har ana shan koka da koka da a wajen mutuwa wai su ya gidan manya ne masu hali ne to babban abin za ku mai na gari ku naku ya mutu dan uwanku ne ubanku ne ku tambaye bashi shi a biya dan ba haka ba akwai matsala Allah ce muke mu yace abin da yake cikin abu na uku abin da yake an wannan mamaci bayan ya ka addu'a ya ka biyan bashi yace qada'un nazar an sauman kana aw ghaira a biya mai nazar addawal mai nazar addawal abin da shahara addawal nazar a ce bakance ko bakance in ce kurin na ɗora ma kaina azumi goma don Allah kurin shi ne nazarkin da aka yi so kurin in ɗora ma kaina wata ibada kurin na ɗora ma kaina tsakanin na ɗora ma kaina zan azumi goma ko na ɗora ma kaina zan yanka rago ƙato ɗan jika hamsin ko kurin rago zan rago don Allah kurin in raba na ɗora ma kaina haka to yanzu wannan rago ya zama wajibi farilla har ma ta yi farilla da Allah ɗora maka ta yi farla da Allah ɗora maka nazar abu ne mutum ke ɗora maka shi kuma ya yi farla da Allah ɗora mishi da wannan ka ɗora maka wacce kuma Allah ɗora maka shi Allah mai nan ce he baraka bakin hawali ne amma na akwai wani jewa abu ne mutum ke ɗora maka shi ya yi wanda Allah ɗora mishi wani me yasa yawan za ku gano inda ake saɓani kan masa'alar ramu azumi mutum ya mutu iya da azumi iya diya akwai saɓanin shin azumi in azumin ramadan ne akwai damacin malamai kan wasu hujjoji suna ga shi nazarkin ramadan ba a rama wani ba a rama wani azar ramadan amma azumin nazar dole ya rama shi shi ne ɗazin rama ma uban shi ba na ramadan ba don na akwai su dalilai cewa an diddigin durwa da ta kawo inda annabi ke umarnin wasu masu uwaye kan sara masu azumi za ka abin da ke bincike kyakkyawan bincike azumin nazar ne azumin adda wani suka rama ba na ramadan ba kuma in wani masala azumin ramadan mutum bai lahiya na abin da ma cikin wani zamu kama magana dan muna cikin lokacin ramadan wani daga bai lahiya ramadan da man yanzu ko a ramadan ya samu rashin lahiya bai warke ba har ya mutu to wannan bai cikin wanda ake yawa magana da masa sabanin magana a rawa mishi shi da bai haushi ba wanda yake bai lahiya ramadan ya zo ya huce ramadan bai haushi ba iya cikin man kana minku marid ala safarin faidatu min ayyam ukhra wanda yake cikin bulawarshi lahiya shi yanzu azumin da yake mai lahiya aka dora ma shi bai haushi ba kuma ya mutu kafin a ya samu damar ramawar kayan farkin su ya mutu kenan wannan ba a ci a rama mushi ya mutu bai lahiya bai warke ba balle a ci a rama kenan wanda ake magana kenan yanzu in azumin ramadan ne yake da sabani wasu na ga cewa shi ma za a rama misali baban ka ya mutu iya da azumi baban ka ya mutu iya da azumi na ramadan akwai masu ganin karama mushi kan wasu ruwayoyi wanda ruwaya ce aka binciki diddigin su in suka zan zaka ga inda ake magana azumi ne wanda uwayen suke dora ma kansu ba azumin ramadan ne ba to dauka ma masara azumin da azumin da ake magana azumin wanda babu sabani kan shi azumin nazar nazar babu sabani ya rama shi nati na karar shi kenan babanka ya dauka maka shi azumi to wajibi karama yanka dabba ce zai wajibi ka yanka da abin da zai yanka biya bashi wannan kan bashi wannan ne shi da sai ce maka sauman kan a gairu muna magana nazar ɗan akwai nazar wanda muka yi yawan yi kuma ma Allah bai bukatar shi kun bai maganin komi annabi sallallahu alaihi ya cewa la tunziru فإن النذر لا يرد من قدر شيئا وأن الرواية بخاري كاو كم مسلم cikin da ta ruwa ta inganta ne annabi sallallahu alaihi iya cewa ka ku nazar kama ku shi yace nazar bai maganin ko yace wata ruwa ke cewa wani abu ne Allah ke ruwa daga hannun marwaci me ma'ana mutane su ce zan sai baka da Allah an kuma da namiji an kuma da namiji Allah zai yanka rago goma Allah an kuma da namiji zan yi azumi goma misali ko Allah an kuma da namiji zan yanka sa karkari kurin dan dan kai Allah to mutane tsammani suke ta abin zibawa in kai haka jin ga Allah zai baka dan dan ka yanka tunan Allah da san ka ragonka na ce kamar ana ba Allah ba amma Allah banin baka akwai kamar dan karancin ladabi ba amma Allah banin baka banin baka ba amma Allah kan kurin in kai niyya kurin kai niyya yanka dabba don Allah kurin kurin Allah kai niyya kawa maka kamar Allah Allah banin baka shi sai manzo Allah ke ga musu nazar bai maganin komi kan maka ce dan ka ce Allah ba ni an ka ban dazan yanka dabba goma he baka dan kai yanka dabba goma a kan maka dan wannan ne annabi ce bai maganin komi bai sa a ba ko a naka to amma yin wadda haka duk da ba bukatar shi amma idan ka yin allah in ka ban ɗa zan yi azumi goma in ka ban lahiya zan yi azumi goma in ka ban kaza in kuwa ka samu abin kuma wajibi ka yi nazari yana kan kuma duk da ba bukatar shi amma kai ya hauka to irin wannan nazarkin ma allah in ya ban kaza zan yi kaza ya ka mutu ba kai ba to ɗanka ya kamata ya ɗauke maka ya biya azumi ne ko ba azumi ba wannan magana da yi ita ma duk da yankumin da dalili komai mutum zai rayuwar shi da hujja duk abin da maka gama daga dalili wannan magana da yi ta ramuwar azumi na nazar ko ba azumi ramuwar dai nazar dalilin hadisin sa'ad bin ubada annahu istafta istafta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqal inna ummi matat wa alaiha an-nazar فقال اقديه عنها اقديه عنها اقديه عنها wannan magana gurin yace eh Sa'ad bin Ubada yace ya Rasulullah wata ta mutu amma tana da nazar walihan nazar tana da nazar kin ta dawo makanta wani abu tai ba yace aqdiya anha ka biya mata nazar kinta annabi umarni a biya mata kenan yana iya mata kuma ya biya kin shine kenan abin da yake a wani mamaci da addu'a da biyan ba wa mutum nazar sai ya ce ma ya fa'aluhul waladu salih bin amal saliha nan ka kamar ya takaita maka abin da mamaci ke kuma ya ce maka addu'a biyan bashi da biyan nazar kadai su ne suke amfanin mamaci kai tsaye bai ka ba sadaka ko bai ka ba sadaka ita sadaka akwai ka'ida don akwai malamai masu ga cewa idan aboki ya ma aboki sadaka ba mutuwa za ta kai wasu na ci a akwai bambancin sadaka da addu'a addu'a ta kowa na kai amma maganar sadaka ɗa na cikin da shine irin wani abin da ke maka ɗa na mutum shine kai tsaye sadakar da ya take kaiwa nan ba magana safari amma wanda ba ɗa ba akwai magana kwarai ga bayan da yake anan ya ce ma ya fa'alul waladu salih min amal saliya dukkan abin da ɗa ɗanka duk abin da ɗa na gari ya yi aiki na gari kuma yana amfanin ma'aiki kai tsaye duk abin da ɗanka yi nagari bayan mutuwarka allah ya sa cikin mizaninka mai hujja kan haka ya ce ya ƙulu ta'ala wa allaisa lil'insani illa ma sa'a bai kaba ana sa'a yau sun fayura zuwa ƙarshe nan ya kawo bakin farkon ayat cewa mutum ba shi da wani abu sai abin da ya aikata wa allaisa lil insani illa ma sa'a kuma da ita hujja kan haka mutum ba abin da zai samu na sakamako he abin da aikata kuma ya ce ma da aikin da zai a wani uba me madogara ya kawo ruwaya wadda abu dawud ya rutu haka tun zaka ibnu majah haka amna sa'i dai sunna arba'a sun kawo ruwaya abu dawud da sa'i tirmidhi ibnu majah sun kawo ruwaya cewa ya ce wa ƙudun nabi sallallahu alaihi wasallam inna atsayin ma akalar rajul min kasabi wa inna waladahu min kasabihi hujjar ya kama aya cewa mutum ba abin da zai samu sai abin da ya aikata kuma ya ce kuma ya ma tarjama cewa abinda ɗanka ya ɗana gari ya yi ya amfana ka to ashe ga abin da ke dogara kan shi wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa inna at'aba ma akala rajul min kasabihi mahi dadi mahi halak abinda mutum zai ci a cikin shi wanda ya kowanne abinda ya aikin hannun shi abinda ya nema da kanshi ta ce wa inna waladahu min kasabihi danka iya daga cikin aikinka kenan dan mutum da abinda yana iya kaiwa yan wannan shine magana da ake wanda cikin tafsirin ibnu kasir karkashin wannan aya wa allasa al-insani lama sa'a sai ya kawo asar ya kawo magana kai ta Imam Shafi'i ta cewa karkashin wannan aya babu wani bai daga cikin sunna karanta wani alkur'ani yace ba a samu ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai yace ko daga manzon Allah ko sahabbai ko ko hadi ko ishara ba samu ba ko ishara manzon Allah bai ba haka sahabbai sai ishara ba ta karanta wani alkur'ani ya ce manzana bai hudi ba bi umarni ba bi bi ishara haka sahabbai ya ce lokana karan la sabaquna ilai ya ce inda hal alkhairi ne karanta mu alqur'ani bayan ya mutu a zo mai fidawa a mai sabka ba ka suke ba a zo mai sabka ya ce inda hal alkhairi ne da wa'annan sun rigaye mu ta manzo Allah ya rigaye mu sahabbai amma ba su yi ba kuma ya ce bai samun ka bai samun wanda ka sabkan shine hujjar shi wannan amma yan wa karshen wannan magana akwai bambancin ɗa na mutum ya suka ƙura'ani ko ya karanta ƙura'ani shi in ɗa ne na mutum wannan iyakaiwa ga gare kai tsaye shi ne idan babanka ne mutu kai kai ba wani bai zo ka biya shi na kwantara a kai karanta ƙura'ani da abin da kai sadaka ce kai da abin da ya kura ta kai ce iyakaiwa ga uban shi kai tsaye su ɗan uwa maimakon ka je ka ɗauko kwantara yan da mahimmanci da fara ce za ka an dauko ƙura'ani bubu an karewa ma wanka takara wa mashi kansu ta kawo kuma ka ba su kudi so babanka babanka aka wani mutum ya zo kanta ƙura'ani ka ba shi kudi ko ba babanka yawa ibada ce ba a yin kaso ita ba su ke magana wani ma zai sauce wai kayan malamai sama baban shi fida su mai a suka fari dubu saba'in za a zo astagfirullah astagfirullah astagfirullah kadara yi ɗan wa meye ma'ana astaghfirullah astaghfirullah ina neman gafar Allah shine fa ni ina neman gafar Allah shine astaghfirullah astaghfirullah shi ya roƙa maka shi gafara baban kai wa wallahi baban kai wa baba ba kai wa ba wallahi kurun da wanda ce sun gasa ga mutane gaskiya su ci mutane kurun su wa kansu ga astaghfirullah kuma ba su kudi kuma sai sun wa babanka wannan shine ake ake kirar ci da addini shi ne akalabiddin ake magana tun cikin adali ce haramu ne akalabiddin shi da addini an da kuma mutane mutane an san mutane jahilai ne ba sani ba ji suke baban su akawa sun kira mana ya yi su fara dubu saba'in sun ba jika ashirin gwada talatin har da yanka sun sha miya kuma sun kwashi kuɗi kuma sun kansu a suka fari ya gana kama babanka duk wani cuwa ce ta addini duk cuwa ce kawa babanka addu'a ka yanka katon rago Allah kai babana ka raba sadaka duk ya kai mishi ka zo karanta qur'anin Allah kai babana duk balai babanka ne wa in uba ne ake magana amma wani bai karanta mana alqur'ani yanzu ka ka zo misali kamar sallar raka'a raka'a biyu ka ce ka kawo mana idan sallar raka'a biyu da ya mutu duk dai ne ibada ce ba yi addu'a ce ake katin qur'ani ibada ce baka zaka wani ka ce ka karanta kuma wani zaba ladan ba wannan duk wannan cire addini na kiro cikin addini gurin aka mana komi a yi kudi a biya a yi halala a biya duk a biya babu babu kuma asar babu ruwa ko mai rauni ta bidawa babu bata ruwa kama ta koyar ruwa mai rauni abinda suke dogara kan shi kuma mulki da wani mulki wani ya mulki ya ga wani a cikin wuta da ya mulki a wuta ya zo a sabari dubu kaza ya ganshi daga baya ya mulki ya ganshi duk mulki ne kuma mulki ba annabi annabi bai can a lokacin su malamai ne akan mulki inda ma annabi ya dare ba matsala annabi ya tabbatar da mulki mulki ne wani yayi kuma sai a musulunci ba wata shari'a ba ibada za a kawo da mulki ko mai gani a mulki bai zama shari'a ba ba ibada da mulki manzala yana raye sallallahu salama shi ne yake tabbatarwa ita wannan mulkin gaskiya ne ayi ko ce ba gaskiya bane ba amma bayan shi kaka yi wata ibada da mulki dan uwa amma ba mu ce ka ci asiji ya ce wani bayanin aka yi ya ce an ci hana sadaka an hana ku sadaka babu wanda ya hana sadaka sadaka a yi ta amma a yi ta ta kan sunna ka zo in gada maka yanka rago goma ka sai ka fi sabi da karabawa yan guwa bayan yanke wani uku ko bakwai ko na arba'in kurin ka yi in lokacin da gaba ka yanka ragon ko ka ba da kuɗi ka raba allah kama babana dole allah ya kamishi kenan nan cikin dai a jumulce abinda mamaci ke amfana da shi ma ya fa'alu waladun salih min al'amal saliha nan kuma wata kima yace zana mata Allah yace aiki nagari kenan sai baban kai mutum ka sha giya ba ce kai baban kai kai baban kai na lallata zinin giya a ana kan kankawa wani ma jahilci da jawo mutum in ya mutu mai kudi ne ya mutu bar dukiya dan ya je sha giya akwai bukaro ya ce kuka ya mutu dan ya kai mishi ya gasa mai kabarin shi a mutum iya mutuwa dukiya ta koma ta magana ba ta yauce ba ba ruwan mamaci da dukiya idan ka bar miliyan goma ɗan ka an ba sarka bace Allah kai babana kan shewa in shi shan giya kan shewa ba ruwanka sai dai idan ka kai mai tarbiyya ta shan giya ko ka buɗe gidan giya ya ci gaba da jere ya ci gaba da kulawa da shi wannan shi ne amma an ba kai ba ka sashi hanya muguwar hanya ɗan ka dan ka mutu dukiya ka yakin banza kan shewa bai hawanka in ya lalace kan shewa sai yanzu mun kare mafi alwaldu sari abinda ɗa na gari ya yi na aiki na gari iya amfana da a nan ka gane in wata magana magana malamai nan muna cikin baban abin da yake amfana da mamaci kun da ya zo nan ta hudu kun sai ce maka ma ya fa'alu waladu salih abin da ɗa na gari ya yi min al'amali saliya na aiki na gari yanzu kenan wannan abun iya amfana mamaci shikenan abin da ɗa na gari ya yi na aiki na ƙwarai iya amfana uban shi magana kenan sai kuma ya kama maka aya ya kama maka hadisi madogarar shi sai mas'ala ta biyar cikin abin da yake amfana mamaci ma halafahu min athari saliha wa sadaqatin jariya abinda mamaci ya bari bayan shi wani asar wani gurbi na gari wani aiki na gari ko sadaka mai gudana nan duk da bai kawo ba fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa nakata makaddamu wa asarahum Allah mun iya rubuta muna rubuta makaddamu wa asarahum muna rubuta abin suka a rayuwarsu da abin suka bari aka yi a bayansu to annan shi da ya kama ka wannan hadisi na an hana lamamaci da aiki na kwarai da ya bari bayan shi ya kawo ruwaya wadda imam muslim ya ruwato haka sunna arba kenan abu dawud tirmidhi sahibul majali sun ka ruwaya bayan imam muslim ya ruwato ruwaya an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة يتي إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له من صلى الله عليه وسلم يتي إذا مات الإنسان أيكن مت إذا مت يموت انقطع عمله أيكن شيئا يمكن من أريد وسنش أريد an yanke takardun shi na aiki ilimin sadaka sai abu uku miya uku ce ilimin sadakatin jariya sai sadaka mai gudana irin ka gina ma'ana masallaci ka gina makaranta ka gina rijiya da abin da kai na alheri wanda bayan ka za a ci gaba da mure shi shine wanda rashin fa'inta ta ƙa'idar nahu wasu malamai yan harko suke fasa wannan lafazin min sadaqatin jariyatin yasu ce sadaqatin jariya yasu ce sadaqal budurwa eh yasu ce iya cikin abin da goga mutum kala da sadaqa budurwa ya ce sadaqatin jariya sadaqa ta budurwa shi da kake ga mun da malamai suke kowa ba ba da yin sadaqa sadaqa ko sadaqa ba sadaqa ko sadaqa ko a goro ta wani kuskure ne ba a ba da ɗiya sadaka ba a kyauta da ɗiya ba a ba da sadaka ba a yi duka wannan ba kyauta ba sadaka da diya ko da yaka ci sai dai kai arha ka rage kai sauki amma sadaka a goro ba a yi kuma arme bi ba in dai ba a zaba daga ba ana iya ba daga gaba ma ba arme ba akan sadaka kuran sai dai ana iya sadaka sadaki in baka sadaki a bata wannan wannan daga gaba da aka haɗa ilimi ne aka gyarawa amma da kullum ta ake amma kai mata kyauta kullum da kai mata kullum a da ramma kullum ga mace kullum zaman gama laye lau a komi ba ko biye dole mun dole mun wasu alheri gaskiya su da suna yi a da mun wasu take ta alheri illa kullum rushin fahimtar abun suna da mun wasu kyakkyawa ta alheri ta neman samun aljanna da abun ana neman aljanna nake to kuskure ne gaskiya nan sadaka ce siffa sadaka ce sadaka ce irin sadaka wadda take gudana wadda ba ta yankewa shi ne ma'anar maganin ba sadaka budurwa ba in kuma an baka yaka ba ta sadakin ta zama inda an taɓa baka sadaka ba ko biye zama yaka ba ta sadaki da abin da kamata shi kenan ba shi ne kanka kenan sadaka mai gudana tana iske mamaci abin da ya duka na alheri sadaka rijiya makaranta da abin da kai dai da wani kura da kabari ana karanta da abin da kawai ana karantawa aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi ka karantas kuma da karantarwa da ibada da ilimin shi ma kuma yana amfani da shi wannan ko ka mutu ana moriya da ilimin ka za a ci moriya za ka kai zai kai wa mizani zai wani kaddara nan kusa shaka jafar Allah ya kashe garauta mishi irin yanda ilimin shi ya yadu zar sun sha da iya dare mabiya da baka ne na suka fahimci addini bayan ya mutu ba a kan karanta kan shi kagwada mamuna fatar allah kai mishi tabbas kenan wani shi ne amfani na ilimi ya yi ya bari suna kasan mai tsiya a tsiya bace wallahi allah mashi shahidi kenan ga shi kaga ya mutu kuma har yau ana cin moriya ta abin da ya bari na ilimi wani ka kenan zai da kai cikin mizanin shi da abin da aka yi darasi za a sa cikin mizanin shi insha Allah da suka taimaka su ma aka darasin duka insha Allah sai ya ce a waladin salihin ya da'ula ko ka bar ɗa na gari ina maka addu'a dan ka ɗa na gari domin ɗa na gari zai kula zai kula da shi ɗa na gari zai ma zai kula in ba shi ina banza ina wa ɗan banza ina wa ɗa mugun ɗa da uban shi ɗan kirki ne ki kula da uban shi mai addu'a nan da mata kashe kai za ta kace addu'ar da dan da shi addu'a ba da ka yawace ba shine dai kula da uban shi dan waye kwanan kwanan mace kaze amma da bai mace uban shi wannan shine maganar abinda mamaci ya bari na kware yana amfana shi wannan wannan hadisin shine kenan annabi ya ce duk an ka mutu ko mun ka ya yanke banda abu uku sadaka mai gudana ilimi da kabari ko da na gari da yake ma addu'a wannan mun kare da misalan yanzu sai matsala sabuwa ziyaratul qubur zuwa zuwa kai ziyara makwantai dan wa'astuwa da addu'a ga ahlul qubur yace wa tushra'u ziyaratul qubur litti'az wa tadhakkur al-akhirah شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كالدعاء المقبول والاستغاثة به من دون الله تعالى ونحو ذلك yace an shar'anta ziyarar kabari ba kurin gudu ido ba don ka je ka wa'aztu ka diba can kabarin alhaji wane ne wanda a gari su suke faɗi a ji he da su gari ake gari he da su in miye he sun zo su suke taimakawa su suke kaza su suke faɗi a ji gashi na abin ne wani iko ne abinda su suke su ne manya a gari gashi a mace in ilimin ne he su basu ilimi a gari gashi na a mace in wasu shan wahalar ne suwa ne wuya ta wuya ga sanar da a mace kowa duk duk wani katakon rayuwa ka samu amkwantan kaji balle na garin ku ne makwanta ka san nan na suwa ne nan na suwa ne duk ga sanar dai sun yi rayuwa irin taka sun taka sa irin taka sun kai sun kawo yau ga sanar yau inda za a ce dukkan abin da suka mallaka su taso su yi kalmar shahada ɗaya da za su yi badawa su kalma ɗaya su koma ba su da dama an yanke iya wani kashi shi shekaru da yanzu duniya ma kana yau ya mutu an yanke mai kayan baka dama ka yi kalma dubu ta shahada ka yi nawa ka karanta ƙur'ani ka yi komi na ibada ga kanar a raye amma ko a kaba kaba to mutum ya mutum ya ji irin wani danwa a zutuwa in ka tuna irin wani abin sai baka kuzarin kuzarin na ɗaya in bakin ciki na kake zai ga ya sauki sauki amma dai me bai dawo ma in ma me dai gashi in ya ci gasar wani gasar sun gari ka yi an baka dama iya ka samu wata ka samu solution ka samu dama ka samu wata warwara daga baya shi wani an kare in ibada ci an kare kai za ka iya zuwa ka samu warwara ba za ka iya ibada raka a nawa ka yi salati ka yi wane ne su suna na mace wata wani hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ake ba labari wani mutum biyu suka mutu ɗaya shahada ce a wajen yaƙi ɗaya ba shahada da sai wani ya mulki ba ɗayan ya mutu sai ɗayan sai wani ya mulki ya ga cewa ɗayan ya yi wancan daraja a aljanna a wajen Allah ya zuba a annabi labari yake mamaki wannan shahada ce wannan kuma ba shahada ba ce amma ya gai an gwada mai matsayin shahada wancan abin da ce ruwa a ƙarshe da mai mai ma'anar magana dai abin da na rike kawo cikin magana abin ya tabbata da ya tabbata annan sallallahu alaihi ya ce ba mamaki wancan da ka gani ya yi wannan wanda ya mutu bayan shekara bi shahada ba ya yi wancan misali mai fita ba mamaki ya ce bayan ya mutu sallah nawa yi azumi nawa yi abin ibada nawa yi na aikin alheri shekara guda yi ibada daga alherin rayuwa alherin rekatin na rayuwa yan nan da ya yi kurin ya cike gurbi har ya kai wata martaba ta kenan mutum ma Allah godiya ka je makwanta ka diba kurin wallahi ba shi kan gaza kai tunani ka diba mutane iri iri kategori kategori naka abokan rayuwarka wani sun yi ka wasu su kai kai ba ga sanan an kare an yanke komi ba mai damar ya dawo duniya ko kalma ɗaya ta alheri ko ta alheri an yanke mishi komi bai dama yi an kare amma kai an kare an baka dama kai amma kai ga gaba kai hau har zugana ga kai kana matsala Allah shaida mu Allah wuri matsala yace kenan mutum ya je makwantai dan mu astuwa da tuna lahira litti'az wa tazakkur al-akhirah ka je wa makwantai dan wa astuwa da tuna lahira cewa za a rayuwa za ta kare kai ma yana wasu suka mutu kai ma wata ran taka ce kun babu lokaci yau ko gobe babu wanda ke tsara lokacin shi dukkan mu muna ta sama kasa kowa gani iya ta na kan jahilci baka san ba a wani lokaci ne dan mutuwa ne ka sani sare tun a cikin aka fara baya duniya ba wani tun a cikin mutu kayan a zo duniya aka fara mutuwa tun a cikin ake mutuwa wani cikin wata shidda bakwai ya hau motsi ta yi shuru ya hasa motsi a ce ya mutu wani ya zo duniya ya ya a ce ya kuka ya mutu wani ya ci suna ya mutu wani kayan suna ya mutu wani iya rarrahe ya mutu duk sa'annin ka ne na mutuwa nawa duk sa'annin mutuwa ka ne tare tare kuka shiga ciki yanzu a ciki yau ciki nawa ke a duniya ciki a cikin duniya yau miliyan ne kenan akwai abokan rayuwa ka na cikin ciki kuna da rai tare nawa suka mutu ba su zo ba kai ka so cikin 'yan mutarwa kun mutu nawa suka mutu wajen mutarwa kai ka tsira nawa suka mutu wajen kayan suna kai ka ci suna nawa suka mutu wajen rarrahe kai ba ka tsallake rarrahe ka tsallake kai cadin rarrahe cadin zama cadin haƙori duka wuce aka zo aka yi tunanin su wani ɗimuwan suka mutu aka yi wane ne aka yi farankama su ɗimuwan suka mutu aka zo aka yi fali suka mutu aka yi ta mutuwa nawa ka tsallake nawa ka gani sa'annin ka nawa suka mutu suka wuce da wani ta wuce kai kana na a da barka dole mutum iya tsayayyar tunanin zai rage mai da yawa wata matsala matsala rayuwa hei ganga zuciya ka huce na rayuwa haka take haka ce rayuwa kai ma zaka yi kamar Allah godiya hei ganga cikin alheri hei kamar Allah godiya ashe tunanin da ya kashe ka kuma abin zai yanda ya kashe sauran yan wanka yan kai suka mutu kai aka barka ka kana kana ci kanka kana rayuwa in mai gitsuwar matsala kana iya fatar ya samu a samu gobe abu a samu a samu warwara abin ya warware shi wannan ya kare ya mutu an kare ta haka mutum sai ma Allah godiya saka na makwantai wurin zuwa ne da ma danka wa astu sai da manzo ya hana zuwa zuwa kabari yace amma ku kai ziyara kabari dan tana iya tana muku lahira yace amma da yayi ma maganar zuwa ziyarar kabari an shara'anta ya ce sharita ta Allah ya kula indaha ma yi gudubar rabba subhanahu wa ta'ala amma da sharaɗin idan ka je makwantan kakka hudu abin da zai husa ta Allah zai sa Allah hushi eh kakka hudu abin da ke sa Allah hushi subhanahu wa ta'ala ya kawo me ya ke sa Allah hushi du'a'ul maqabur ka rinka kiran wanda aka binne ka je kabarin wani kana kiran ma'abucin kabarin wal istighasati bihi min dunillah ka rinka neman agaji a wajen kabari ba Allah ba da wannan wasu ke zuwa kabarin wani sunan kabarin waliye ya shehu madad ya shehu kaman kaza ya shehu abin ya ta mamaki ya ta baiwa kuma ana yi a je kabari da neman biyan bukata su kira ya sunan shehu sai kaga inda aka waye yanzu shaka masar da na gani wani shiri da aka yi da musamman kabarin imam shafi'i rahimahullah duk da kasan shaidan inda ke bin bayan mutanen kwarai kuwa sai imam shafi'i a cikin malamin sunna amma shaidanu na malamai sun shiga sun yi tsari wai a makwantan shi inda na ga abin an gwado abin musurawa da sauran jahilin larabawa wai mutum zai zo yadda kasa ana ciran tambur na aika kuriya wani wuri aka shirya karya da damfara a wurin kabarin za ka ba da kuɗi a yaka maka letter zuwa ga imam shafi'i duk ka jero matsalolinka shehu ka warware mini allah ka cika letter waka aika mai letter wai imam shafi'i ya mutu shekara dubu da mutuwa wai ka aka mai takarda wai ka jero na matsala kaza kaza kaza sai ka cika takarda ka cika letter sai a je a saka kabarin Allah da zana poste a nan poste suke a masa na gangaro da mun kabar yau yau yau ana na bar hanzo hanzo ba ana akwai wasi wani zai ce shehu ka je gida na ina mata kaza shehu ka je gida na ka warware mu abun wai har zai ba shehu da dubu gidan shi je gidan shi ya kira shi gidan shi ya je gidan shi da matsala Allah ta fike mu na ba wannan kyautu kalmar ruwa na kalmar ruwa ce wannan can akwai manyan wurin da ake wannan Allah shi da mu duk in ma ina ne kurin kabari shi ma ta kan shi shi ma ta kan shi ba kabarin zai maka kabari ya maka kowa ya ma ta kan shi ba kabarin da ake roƙo musulmi na ga roƙon kabari ba roƙon kabari ko ne cin kabari ko neman agaji madad shehu madad agajinka maimakon ka kira Allah ɗan uwa ka kira Allah ne ba ka wanda ke kusa Allah shaidan ya ce ana abin sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ولا تقولوا ما سخط الرب وأن الرواية imam hakim haka imam bayaki sun rawoto ta duk da lafazin akwai imam bazar ya rawoto ruwaye shine mana mai lafazin karshen ma imam bazar abin da yake ruwayar manzan Allah sallallahu alaihi ke cewa inni na haitukum an ziyaratul qubur ni na hana ku ziyarar kabari dan farkon lamari kenan da na hana ku ziyarar kabari yace amma yanzu fa zuruwa ku ziyarce ta fa inna fiha ibra domin a ziyarar kabari akwai abin gani a lura akwai wa'azi akwai wa'aztuwa ga masu wa'aztuwa amma idan kun je wala taqulu ma sukhata rabb kakku faɗi abin da zai husata Allah abin zai sa Allah ya huci kakku faɗi kenan kakku irin kalmomi da addu'o'i da ake roƙon kabarra kakku kurin da kuwa ma'abucin kabarin addu'a kurin Allah ya ji kan shi gafarta mishi kurin sauransu yace wa nisa'u kan rijali fi istibab ziyarat al-qubur لمشاركتهن لهم في العلة التي من أهلها التي من أجلها شرعت ذات القبور نعم yake cewa mata da maza duk daya wajen yanda aka so su ma mata yanda ake so maza su kai ziyara kabari su ma mata za su kai ziyara kabari yace li musharakatihinna lahum fil illati allati najala shar'at domin mata su ma sun yi musharaka sun yi tarayya cikin illar da ta sa aka ba da damar ziyara kabari mata ma suna cikin mai illar ta sa aka ba da damar ziyara don wa'aztuwa su ma suna ana bukatar su je su wa'aztu kuma karanta ruwaya a baya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Aisha radiyallahu anha zuwa addu'ar da ake yin an je kabari yan uwa ina ganin ya kamata ganin lokaci ya tafi insha Allah Allah kai mu dan tsarin da muka yi nan za mu tsaya kuma sai satin sama insha Allah za mu sake dasawa a wannan wurin bi iznillah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته